أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضهم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurmu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a uku ga wata na jumadar akhira hijira hudu hudu ga wata na jumatar akara hijira shekarar 443 wanda ya dace da bakwai ga watan sha watan farko 2022 allah mana jagoranci a karatunmu na ƙarshe mun tsaya cikin muna cikin furkan sautar furkan mun tsaya aya ta 24 yau insha Allah za mu tashi aya ta 25 kayan nan tambaya guda ta cewa ɗanwon ya mun bayanin jajajen wasu ko malamai ke gaya mishi ya ɗan fara shaƙa suna ne sai aka ce mishi ai ɗan izala kwantara ce aka yi da wai koyo hudawa kwantara ce suke cikawa to na ce ‘yan uwa wannan matsala suka faɗi ta ‘yan gargajiya da neman suka na alisun duka na gaya mai ce to na ji kai da ɗan uwa a matsayin ɗaukata kwantara ce aka yi ta ne wace ƙaddara yau fafiroma sarkin kirista kahurai sarkin kafafiroma da nan yahu suna da iyaka kawuci da ku ko kuma shakka kawucinsu to sai suka ce musulmi muna kiran ku ku bi qur'anin qur'anin da annabinku ya zo ku bi sunnan annabinku sun yi gani ne ta yawo sun yi ba kuroma ku bi annabin ku bi qur'anin wannan da yake hannunku ku bi sunnan annabinku shi ne ka zage su filin ba kuroma in waye contract contract ne ake ce shi ne wannan ku bakin ne izala ko azun sunna ana kiran ka ne kai aiki da qur'anin da yake gidanka ka karkaɗe mai ƙura ka yi aiki da abin da ke ciki sunna annabi sallallahu alaihi wasallam babu hadisi ɗaya da sunna na ɗaya zana buhari da yake gidanka muslim abu dawud tirmizi da sa'ibin majah sauran sunna shi aka ce a yi aiki ba namu ba ko na wata ƙungiya in wadda allah wannan ko fafuroma ya ce ma ka ɗaya mai kurin da ya yi wasa da haka mutane bakin dai kwantarakin suna kenan ka yi aiki da ƙudayen suna kan mutane da allah kiyaye ba ba hankali da abubuwan kashi ne kwaye ba hankali ita kake nan ma kwantarakin ka kwantarakin da ake ne wajen za ka bi shari da shari da gargajiya allah shi da mu insha allah za a gani haka suke gani haka za a gani insha allah sai aya ta 25 allah rama
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويوم تشقق السماء بالغمام وننزل الملائكة تنزيلا wannan aya tana ba da labarin halin wunin kiyama wani hali da za a shiga wani canjin yanayi wanda Allah subhanahu wata'ala ta wa yau mun shiga ko sama bilgama ranar da sama za ta tsagi wani hayaki na musamman zai bayyana daga sama kuma wani zula mala'ikatu tanzila wata ma'ayar hal yanzuruna illa an yatimu Allah fi zulmin ghamamul malaika shin mutane suna jiran wani abu daban da za su yi imani in ba jiran wani kiyama ba wunin da Allah da mala'iku za su zo wannan wuni cikin wani yanayi na hayaki ko girgije dan wannan duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya dangana ma Allah waje a rabuka wani malaku safa safa da irin wannan zawa Allah kakka imajinin tunanin irin na wani zaka mutu sai wasu ne basir duk abin Allah komai daban ne amma ya tabbata wani nasin Qur'ani da sunna Allah subhanahu wataala a ranar tashin kiyama wani girgije na musamman zai bayyana a sama kuma Allah zai zo hilin kiyama mala'iku za su zo cewa duk da ruwayoyi sun zo suna bayanin dalla dalla ma to ko da matsala kan wata ruwayo abinda yake tabbacin nasin Qur'ani a wani kiyama Allah zai tattara mutane da dabbobi da mala'iku dukkan ma'ana wata mahalukin da Allah zai wata ƙata halitta sarrafa ta wannan zai waye gari ga mala'iku zabe da shi da su suke kowa yawa ga mutum ga aljani ga mala'ika duk gaba ɗaya mu ne ‘yan kaɗan ma wannan wata rana ta musamman Allah cikin iko shi ƙudurar shi ya shirya wannan rana wanda za a zo a yi hukunci kwan allah ya gwada girman shi yawa bayan shi adalci adalcin allah yan wasu bani wata'ala don mutum ya san yi za a yi adalci za a yi allah zai fara da wanda ba su da takalif wanda ba su da doka kansu da dabbobi za a fara don a san za a yi dabba a duniya dabba mai kaho da ta tunguje mara kaho ta tilla ta kwata toke ta ya kaho bata abin ramawa Allah zai tada dabbobi a gabanku a sa a wa mara ƙaho-ƙaho tara mutum guzarta kai hawa wanda ka zaɓa ka cuta ka zalimta ka sa abin zai yan wa adalcin Allah yan wani shirya ka iya mutum da bai fanta addini saka wallahi wani kiyama ta da kiyama iya daga cikin hikima da adalcin Allah subhanahu wa adalcin Allah hikimar Allah ta kiyama inda ko da Allah bai zai ta kiyama ba in mun masu hankali ne an sai Allah ta ayi kiyama ta musamman Allah ayi kiyama a tare kiyama ku zama ne ta dan maka diba duniya yau da kowa san duniya da shi duniya yau mutum za shi kana aiki ainihin kasa kuwa kasa wane ne kasa ya iske kai kashe ka abinda ka tara kai wani gaza ya kwashe ta shi Kur- wani zai tare ka a daji ne zaka yi mai mushi da makamun suke a yau sa kamar sun ci riba su tare mutum su je su ɓoye sai an ba su kuɗi wani ma an ga abin kuma sun kashe shi shi ke na kayan wata an ci banza mutum ya laule ya duke jama'a ta amana ko ta wani abokin amana kulle ya laule ya haɗince bayan da a ta shara'a ta duniya ya dauki aboka ya ta rigima a ƙari a ba shi gaskiya ma shi yan wani tun da ba kiyama ya ci banza a ba ɗan uwa wallahi kiyama ya shi hikimar al'adar ta Allah kiyama ta mutum da shi ya kashi kai banza ya ci ɗanka shi ke na ƙare a ba ai da ka ɗauka na dangana ma alarshi hikima amma wani kiyama adalcin Allah kenan da ya shirya kiyama Allah ya ka kowa da kowa a saka ma kowa ake shi wanda ya na kware ya ga na kware wanda ya shiga saka ya ga sakamfan shi shi ne wani kiyama kenan shi ake fata duk wani abin da ake kai da kawa wannan wurin da Allah ya shirya tun nan saboda Adam sama ka ga Allah abin da ya shirya can an ga Adam wannan gida da aka dubo ka na aljanna to iyalan da kai da shi kan iyalan da abokan adawa gurmaya ce wanda ya fi abin da zo da shi zai koma wanda biyu ba kuma gidan wuta tun wanda ake gwagwar manya kuma ƙarshe za a jire can za a koma koma sakamakon rayuwa da tsaya da suka a sama ƙasa a wani kiyama na allah ya shirya za a buɗe bajet musan kowa a saka ma na kware da sakamako na kware wanda ya shiga ta kashe mara sakamakon shi shi ake fata a gyara kafin wannan rana allah ta muke mara gyara ya ce a wannan rana domin cika kusama da kamaran da sama za ka tsage da girgije nuzu da mala'ikar tanzila za ka sabkar da mala'iku sarkawa da sarkowa ta sama ta ɗaya duka da sarkowa a yi kiyama Allah ya ce a wannan rana almulku yau mazan haƙa
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
almulku yau mazan alhaƙ da rahaman ɗanwa mulki na gaskiya ba jabu ba mulki na hakika mulki a wannan rana ya tabbata ga Allah da rahama shi ne cikakken mulki a nan duniya an ba wani gari an ba wani wata ƙasa ko unguwa iyaji ko ƙasa iyaji shi ne mulki ne a ranar Allah ya rushe komi hatta da motsin da kamar da ligide ya yi motsa ce kaza komi Allah ya rike komi yanzu kuma daman can daman Allah shi mai mulki na gaskiya wani ba Allah kamar ta fatsaye ne mai iya magana mai ma'ana nan arewa wani sarki cikin sarakuna manya ya je wani taro ne ake sai ya zo shi ranka ya daɗe zaki ya abin da ruwa mu haka yake san ne da nan arewa sai ne mutum ya ce cikin taro ce ranka ya daɗe a mana ruwa za yi mana yawa ya ce haba ina ne ya ce ƙarya banza mulkin banza ƙarya banza ce eh kashi ne da kasan taɓi ne amma kashi ne haka ne cikin magabata ina ga haruna rashidi ne cikin wani sarakuna na musulmi iya cikin tafiya da yaron shi ana harauta ta sarauta ta isa shi da bawon shi ana yi ana yi ana yi buta barewa iya iya can ya gaji ya ce wa bawon ruwa ruwa ruwa iya iya shi ya kaji shi wata yana kai ruwa ruwa ruwa ran bayi ne kuma suna bawa ne amma suna kasan bai suna karatu ta addini sai da ya ba shi wannan ruwan ya sha ya ce ranka zama tambaya ranka dare yanzu da Allah wannan ruwan da aka da kai nema a wannan harin shi ruwa inda za a ce ba za a baka shi ba sai ka bada ruwan mulki za ka bada ce da gudu mana bada ruwan mulki mai ruwan kyauta dole shi dole bada ce ka zan bada gudun bada ya ce to kuma ka sha ranka daɗe ya tsaya a ƙasa a ki wucewa ka bada ran ita kwarai ya ce uf Allah wani mulkin da bai kewaye shan ruwa daya ufin da mulki na kasar mai ce Allah wajen mulki da bai ke baka ko tsaruwa daya maganin ya tsaya magani dole ba da miki kwarin kwarin ya ce kamar kuma da yanzu da ake zaki da haka kenan kun shiga saka ce ko ake ma Allah kenan mulki na hakika Allah ce mulki ya tabbata ga Allah mulki na gaskiya ga wannan rana kuma ce wa kana yawman alal kafirina asira kuma wannan rana rana ce mai tsanani da kafirina kana da tsanani da kawo ya dace magana imani bayani da akwai ruwayoyi masu magana kansu cewa wasu na inganta su na magana nan sa da salama da ta ibn hazan ibn hajar da ga ibrahim hada cikin hazan da cewa za a sauƙaƙe wunin kiyama da imani kamar zaman sallar guda sallar guda ta farilla shi dai tabbas wunin ga kafuri ne ke wahala duk da magana kan wancan hadisi yace kin wa kana yawman ala da kafirin asira wannan wani wuni ne ga dukkan kafuri wuni ne mai wahala gaske Allah sauƙaƙe mana shi
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا
التي ويوم يعد الظالم على يديه ranar da azalimi zai ci yatsa na an kama maganar hannu wani abu ne wanda ke juz'in maganar yatsa zai ciza kowa san ciza yatsa ta kai ci abin haushi kai ta ɓaci ta ce kai abu ya ɓaci ya lalace ranar da azalimi zai ciza hannayen shi biyu kamar yau akar yatsa da ya ce ko to biyu biyu biyu zai ciza yatsa biyu na takaici zai ci za a zalimi me ya zalimci uwa wanda an zo mai da galgadi da gaskiya ya ji iki ikibin gaskiya bayan zawar gaskiya an duke mai hamzari ya ƙulu ya reta da takastu ma'ar rasu da sabila zai yi wata kalma ta burin abin da bai yi wa abu ya wuce zai ce ya reta ne dama a ya abu ya wuce dama abu ya wuce zai kalmar ya laitar ta kaltu ma'a rasu da sabila dama na riƙi manzan Allah shi ne abin bina a duniya ke bin bi manzan Allah wani ya bi zai daga dama bayan ta ɓaci dama tun a duniya ya riƙi manzan Allah shi ne abin bin shi ya wailata zai wayo kai tona kama ya wailata kai cuna laitani dama lam attakhid fulanan khalila kaga can murku ya hudu magana rishin bin manzon Allah daga ji mai haka da take nan wani rike ko shi zai zai dama dama ce wayo dama bin doki ba wani zai kama uwa ne ne bi a duniya ya hana shi bin manzon Allah ya kama shi in wani malami ne in wani shugaba ne ya yaudare shi da ƙarya da hikimar magana ƙarya daɗin baki ya raba shi da bin sunna ke to zai kama sunan mutumin a yi kiyama ya wadda dama lam'attakid fulanan dama ban kama wana ba khalilan a matsayin masoyi shi ke na bar manzan da kama shi da wani haka ba dama ban kama wani ba ke dami da na rike manzan Allah ta sama shi ne mana abokin ana abin hanyar dina me yasa ya kawo wannan maganganu na dama wayo laqad adallani an zikri domin wannan ya batar da ni daga galgadi da yazo ni kenan wa'azin ya zo yace mai kai kyale su kyale sabon addini suka wani da zuwa wani kawai tambaya hukuri ga ta an ce an kwantara da ayyar zala da wasu to kwantara kimi ta abin ƙur'an da sunna shi ita kaka bi shi yare su tsaya kan gargajiya uwaye da kaka shi ne kuna mutu shi haka muka gada uwaye da kaka wani shari'ar ma da ya ce hujja da ya ta yi haka mutane shi eh muna nan ka addinin uwaye da kaka shi ne wani an zo ne abu ƙur'ani abu sunna a bar bid'a da shirka duk wani ne hankali a kasar wannan ya san dunwan kayan kiran su da kungiyar izala kayan kiran izala duk mai hankali ɗan shekara hamsin zuwa sattan abin da zama ya san yadda halin al'ummar mu ta tashi yadda aka tashi cikin shirka dumu gaba da baya mai koya ma addini shi zai koya ma shirka tunan masu yalaba shi zai baka shirka yan wani abu kowa duk ne hankali yan wasu mun da ake mu ga ne ba jiyo ba ko mu ce ma aikatau ne ba jiyo ba Allah shi da mu gurin Allah shi da mu sabai sun bauta mu gunki ma kuma ce ma na kai maka ina ida ina tuba Allah ga wata mu yan wa wallahi muna karatun tun daga hadari mun yi izjiya risala har mu fasan ali da har mu da muna makaranta za mu je makaranta mu dawo mu rihi mu je daji mu yi ce magana mu sa kunni mu zo mu mu sa ice mu ga magana ice wallahi abu in wa akwai muni in wa akwai nabar ake yi ko dole a wani shi wa za ka je ka yi zur a alle ran ladi ran ladi za ka yi zur ka je wajen iccen ka je ka dan taki ga jiya kuma baka ma afsaji ka je ka hanga daga nan ka yi tahiya ta kirkafa ka je iccen ka sa mai ko ka sa ka sa je to dan ta gani ka so da kyau ta gani kaza kaza kaza in dai ba ta zaba ni ne in ta kare maganganun ka kawai iccen maganar ka sai ka dawo ka sa kayan ka ran ladi ko ran talata kuma ka koma wurin ka sake zurfin aihuwarka ka koma ka ɗauko ka zo ka sa an da yi an da yi da aka mutu annaci ne wallahi annaci ne ba wani abu na Allah ce ba ɗaya na Allah ba wani ayan ma a ce gama ta gago ba wani ayan ma to ya yi wani ba shirya Allah ba ya tsara ka tafi kuma wani a wani lokaci mai koma a jinsi da baka damu a wani wani a wajen boka ba a wajen malin da sa ba boka ba Allah shi da mu kuma shi ake cewa wata rana Abdullahi Zubairu ne yake ce ya turba yake cewa babu wanda ya san daɗin musulunci kamar wanda ya san jahiliya shi kwatan da wanda ya san wuyin jahiliya ya gargajiya ya bari ya kwatan da alisan da wallahi ta maka sun da zama kai sai wala kai zama kan tafi da wasa koyi ba abin da ka sha wala ba kai wannan kuwa yayi shirka ya gani ya sha wala ta abin da ke ne Allah shi shi to ya kwatan da hadin da wuto Allah shi da mu haka wannan shi ne abinda ka sanar aka tashi kowa sun Allah ka wani ƙungiya wa'azinsu babba me ɗan wa mun kullum ya ce izala me izala ta ji gaba me ma'ana izala kanta hama ta addini izala izala kuma mun mana bayani ƙungiya ce irin ƙungiyoyi na addini a Najeriya ta tashi wa'azi da wannan bawan ana wutar kuma Allah shi ta shiga wata bishi shi ya fara duk wani malami ya kasar wannan ba kan fodiyo shi ya fara tambayi ga halin da ake ciki a tashi a gyara ana shirka da Allah ana bid'a shi fara wannan gurgurmayar Allah ya ma abin albarka almajirai suka tashi da wannan aiki na yaɗa sunna hanyoyin yaɗawar a wancan zamanin sai da ƙungiyar dole da a samu damar shiga ko'ina ta ƙirƙir ƙungiya aka mata stati da komin da jaman tsirar ƙungiya ce aka ajiye a gorin gwamnati da hamal yin wa'azi aka mata jama'atu izalatul bid'a aka mata sunna jama'a wata group ce ta jama'a me aikin su ikamatu sunna zaka bid'a a gusar da bid'a bai kamata sunna ne da sunna dan wa kaman la ilaha illallah kullum dole sai an doke tsanna za a kai abin kwarewa baka zawwa cikin ruwa ka ce ka zuba wutsari ya an doke wutsari sai a zuba ruwa ya miki kace la ilaha kace illa Allah ko sai an kore abun wani bauta na banza yanzu kuma ce sai Allah to shi ake kenan dole sai an kusar da bid'a amma ba bid'a yanzu za ka sunna amma ba ka sunna ga bid'a ana nan gidan jiya aka aka aka sunna ka da bid'a kana nan gidan nan ana nan gidan jiya bid'a tare da ba shi ne hikimar kalmar zarji bid'a kusar da bid'a a tsaye da shi ne aikin waɗannan jama'a kuma aikinsa ya tasiri da izinin Allah ji inda bahaushe ke magana ke yin magana na hausa ne tun daga gabas ta na gara kaji haka kudiya a yau wannan kira ji inda bahaushe ya kai ga wannan cikin kuma Allah saka masu da alheri aiki da suka yi jina an kashe wasu an cutar da wasu kuma kwanan nijar ma an kashe wasu sun mutu an cutar da wasu kan wani aikin har Allah ya sa jama'a ta gane me yana mana yi ko bai Allah shi da jama'a ba da to ya wata wani kungiya me abun suka har ta kwantara to ga aikin ta kira take abu qur'ani kun ba da nata ga qur'anin a qur'ani ka nan kowa abu sunna galgajiya da abin da manzon Allah da sunan addini annabi bai ba sabai ba su ba ku bar shi shine wani ɗan wani aiki wani kungiya magana a kan shi ne a ce ku kyale su sabon addini ne bin ƙur'ani da sunna shi ne sabo bin gargajiya da shirka shi da tsohon addini to tsoho ne a garin amma sabo ne addini bid'a ce sabuwa addinin Allah shi ne da nasu mushi tun da shokoki ƙur'ani suna suna tushen addini wani a garin ku ne aka harin da bid'a ko da zai tashi ko da zai tashi ko da zai irin tashi shi ne turke a tsohon addini yana abin da uwayen su suke da kakanninsu musu ji bacin sama ya manzan Allah yi Allah shi da mu to tabbas duk wanda ya raba ka da Qur'ani da Sunna gobe kiyama sai ka yi nadama sai ka yi nadama a hirin kiyama kuma ka mai Allah wani za ka yi dama wannan kiran kashin a kai ga dama Allah ka a tuba tun da wuri yan wa tun ka yi taɓa shi wallahi ka koma bin Qur'ani da Sunna kowane malami aqidar ahlus sunna jama'a in menene tushen shi ƙur'ani Allah ya ce manzan Allah ya ce ko shi ma ba raɗe da kara na ba haka sahabbai suka yi je ka iya kama ƙur'ani ko sunna amma shi ya wani fasari ra'ayin shi ne kurin tsakarana amma haka annabi ya yi wani abu da kawai haka sahabbai suka yi shi ne addini lahiri shi ne kuma wannan ƙungiya suke kira a komo a walka abu ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata na kware mai rabo ya karɓa marar rabu bayan da iya da shi halaka cikin masu rabu ya ce zai ce ya wailata laitani lam attakid fulanan kalila wayo kai cuna da ma ban kama wani ba masu da ba manzan Allah domin wana da kada a zanda ne an zikir ba a da ita ja'ari domin ya batar da ni daga wa'azi gargaɗi bayan ya zo mini dama Allah ce wa kana shaitan kusan khadula dama halin mutum da halin shiƙari dama kullum nema ke ya za ya ta'ad da musulmi kullum ake kiran kai kake barci kamanci shi bai man cewa aikin shi ke na a rayuwar ya za ya tsakar ɗan adam kullum kuɗi abin ga dare da rana kaɗan ka saka ce faɗa burge yake duk laya biya iya neman kazin da kasan ɓarawo da mai sabon inji wanda wundi haka suke ba da ka sabon inji sabon wundi zai burge suke wallahi duk da suna bar suna ɗauka hankalinka an gosi na ina ne tun kan suka ji kun ya ɗaga kai haka suke to shi ma shaɗa haka shaɗa ya wannan bashi haka suke shaɗa da mutum wallah bin ka yake kaɗan za mu kaso ko ya tashi da kai haka mai ta neman tsari da sharri shi Allah kana mai sharri shi ɗaki ta gaba
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا
وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنا الله سبحانه وتعالى يرون لابارا وانا هالي da manzan sarka mai shiga cikin shi na damuwa ya yi kiran ya yi kiran amma kamar ba yi shi ne nan allaban labarin manzan shi iya mai jaji iya jaji tsakanin shi da allah kai tsaye allah ce wa ƙalar rusu manzo ya ce annan mamata da salama ya rabu ya ubangiji na nan iya ma allah jajen halin da yake ciki ya rabu ya ubangiji inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura ya allah mutane na suka kira na ka akul zuwa gare shi sun dauki wannan qur'anin mun ba su imani sun kaurace shi ina kwadin sun ja da baya sun kaurace ma wannan alqur'ani nan malamai kan rubuta suna cewa daga cikin kaurace alqur'ani kauracewa tarku amal mana ilimi wai fizihi mun daga cikin dai tarku amal bi duka dai abinda shi aiki da shi ne kiyaye shi ne kula da shi hukumci da shi mu'amal ga bar shi qur'ani dai ya cikin kawancin qur'ani ko ka wasa karantawa ko ka karanta baka ake da shi rashin ake da shi ma kawai da shi mishi ne domin hakikar manon qur'ani ba kuma akan ta kamar ladara da ba shi qur'ani fadala ce ta Allah ya sauka da alqur'ani ka karanta ka samu lada mun fadala ta musamman amma mun wai shi ba a sauko ba da a karanta kuma a samu lada kadai a jagora ne a yi kaza a bar kaza da gargaɗi da yake shi ne babban ƙur'ani to ka karanta amma ba ruwanka da aiki da abin da yake ciki mu jima wani shi ne babban abin aiki da shi ka ta wani ake ahalar ƙur'ani da aladun ya malu da biyu wanda ke aiki da shi ba kurin ba da haka ƙur'ani kuma kai kuma kana shigan kaka nan shigan kaka ne kai a ƙur'ani ka karanta ka yi aiki babban abin ma cewa aiki da abin da dokokin shi shi ne babban babban gaba aiki da abin ƙur'ani yawan sau da maka magana ahalar ƙur'ani an yi kawai ƙur'ani an yi kaba shari'a musulunci ba wani ba a yi wani ka aiki shi gidanka kakai ƙarya kakai dambara kai adalci kai wai bakai sai ga mutum wani yana magana iyawa dan da faradi mai ya jawa yanda shi zai sada iyawa bai kula amma da sallar kansa da kyau iyawa wani abu da yawan addini ba ruwan shi amma kai yana magana shari'a shari'a kaka shari'a kan kan magana kai magana ta zuma kai ba abin addini ba yayin wata kuma ba fa da kanka shine wani wani bake cewa inda mutane iya cewa aqimu dawlatul islam fi qulubikum taqulu kun ijaradukum ku tsaye da daular musulunci ku fara zukatanku sai tsaya ka sauku ka fara da kanku ka mutane kan mutum tun ya kanci ba sai ka sama yara in wa inda in ba sata ba wa za ki yaro ko sai ka sata ne inda an ba izini wa za haji kenan gyaran inda an gyara da aiki da rigi in muka yawa kana in mutum baka iyawa a wannan kana iya kana gyara kanka kake yin zina kake yi sata kake ƙarya kake da kake cuta kuma kana iya ba mu ta ba ta gwamnati ta ta ƙarya ko ta ta sata ba ka ba magana a wata kudin tsaye wani bangare ne kurin wannan ba a yi ba to kai fara da kanka ya ce kenan daga cikin ƙarshen ƙur'ani barin aiki da shi iya daga ciki ya ce ya ubangiji inna ƙomi ta ka zo haɗa ƙur'anin hajjura ya Allah mutane na suna ke wani ƙur'anin abin adawa abin ƙaurin mai kuma su imani su rungume shi a ya zama tuma ɗan adawa su a yau da yawa suna ke mai wa'azin ma ɗan adawa su ya neman sa ta hanya amma shi ne dan adawo aka tsana a wani ma kashe shi da maka zakonin sun doka shi ne ma dan adawo ne ko shi gaba da sunan kuma da hannu biyu da iya hudar daga duhu zuwa ga zuwa ga haske to in wannan jaji da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan wuri shi ne Allah ya ce wa kadhalik ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wannan abin ya Muhammad dan Allah ya yi mai tafiya Allah iya mai tasiri da yawa nufi da mai tasiri mai tasiri a fantan ma a baka hakuri da kaka samu damuwa kun ta zaka ɗinka wannan abin da ya same ka ya muhammad na adawa da kai ƙaurace ma wannan littafin ba gare ka faru ba ya ce ja anna li kullin nabi na adu min mujrimina mun sama dukkan annabawan Allah an gama su da miyagun mutane iyaye suna neman su rushe iyaye kira suna a'a haka sun Allah take cikin masu kira in wa idan kai kana mamakin kai ka ce kaza wani ya rushe daga caci ka aka koyar da kai ya ce ka koyar da to annabawa Allah aka wanda annabawa mai haka da da kai bi annabawa ke ka kai mamaki dan rushe su dan ne ma a rushe in ne man ka ka gyara in ne man ka abu sunnan a da kan gargajiya uwaye da kakanni suna nan ba yau muna nan addini muna nan aska ja wani Allah shi da mu gaba daya wallahi ta na san shi da ta mu da shi gaban me yake cayi wallahi cayi in abin da uwa mu suke mai wannan mu wutar su da mu bauna sunna ta da zala ta uwa mu mu suke wannan mu wutar su amma da ya gane ma alhamdulillah eh wannan farko farko farko da zafi ne haka yace da ta Allah ba aje wutar uwa ya yi da uwa ta aje wuta amma yau gobe ana yi ana yi wallahi sallama ana yake wuta ko fata wannan ya tambayo ya ya fata yake yara ba ya ya din shi ne Allah ce Allah ke sanin da mamaki godiya yawa haka ne shine kina wani ba wani mamaki kaga ana adawa da haka sunan Allah take ba Allah annabawa ta da annabi mun ta Allah ta li kulli nabi kuma kama wace da annabi Allah ce haka ya sunnanta ya samu aduwa min mujrimin wani maki daga cikin miyagun mutane sai adawa da shi gadi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ne wahayin murku da ya samu damuwa bai san me wahayi ba san me malaka jibril ba sai ke tsoron ka aje ko hauka sanin shi da wani siffa da ba amin ikira ma'ana da kikara ikira kana da ina ba samu ajin shi ya samu damuwa da ya dawo gida wajen wajen wajen khadija gaskiya ba ni da abin ina tsoron abin an ya kai ana taba ni ta ce ya muhammad duk da wancan jahiliya kasance sunna Allah cikin bayi ba ta canzawa a wancan jahiliya ta maka matsayin hadisi ta ce mishi ya muhammad cewa baiwa allah ta ɓadda kai ka hukaci baiwa ta ka dalilai kana taimaka ma masu ƙaramin ƙari kana sadar da zumunta kana taimaka marayu da an wani ta wuri wani mai halin sai bai ta kalla la ku zuka Allah abada bai wala ta Allah kuma sadaka ke mai halin kwarai Allah bai kuma sadaka a canza mu ta ce bai wa wani halin naka a ce Allah kuma sadaka da mu sai amma yanzu mu tafi wajen dan uwana amma wannan aka ce bin amakin ta warka ka tafi warka tafi na warka a makka a wata zamani ana jahiliya shi ya karanci addinin nasara ya karanta ta injil haina ma maka fasara amma ya ce mutu da maka sai tun da ga shirya ilimi na sama ta ce mu je wajen warka ga yamma amma gari iya maka wata fasara suka tayi da matar shi Khadija ya ga mu warka ga abin da ya gani na malaka Jibril ga abin da ga mishi yake malami ne kullum malaka ko jahiliya malami malami ne na mutu ko jahiliya malami malami ne yace Muhammad wannan sunan wani abin da ka gani mala'ikan da ya zo wa Musa ne ya zo maka shi har ba annabi labarin cewa wayi ya ce na hatar a ce lokacin da za ka bayyana ina da ƙarfi na in taimaka maka lokacin lokacin da mutanen ka za su kore ka to shi da abin da aka ba annabi zai wannan mai cewa za a kore shi ce a muku da shi yau a muku ne yake mamaki ni za a fita daga makka shi ya kada mamadai shi amin yardajje dan dangi a makka ha ce an kore shi yace ni ce haba yace muhammad ba kai ba duk wanda ya zo da irin abin za ka zo da shi kowa ya yi rawar shi haka haka zama sai karanta sun Allah ta cikin bayi ya ce ba kai duk wanda ya zo da irin abin za ka zo da shi kowa ne ne sai an mai adawa ba kai kadai ba ko an ba annabi labari lokacin za a hudda ka za a kula daga maka tun wannan zamanin ya san halin sunnar Allah cikin annabawa ya san halin masu da'awa haka zai wakana haka zai wakana wanda kai wanda kace addini sallaka ya san da adawa ka dimmi kira zuwa ga Allah haka jiki duk malamai suna kan duk malamai suna kan yawan wallahi wani abin mamaki lokacin tashin sunna anan akwai malamin wanda da ana kama mawa ya an ce ake mawa ya tsumar ba ya tsinin mawa shi da sunna shi kuma ya san gaskiya ya ya balli tayi wallahi dan fodiyo nuna albabu ana mai kallon duk malamin gargajiya ana mai kallon amma iya adawar sunna malamin mu ne ba malamin mu sai yace ungo ka je ka karanta wannan bayan na karanta na dawo ce ka karanta kaga abin da kace kaga duk abin da kake da kake da abin da kake da gaskiya ne a cikin ko yace wallahi za ku samu adawa amma an kuwa amma an kuwa hana za mu ce ba da ba da Allah ku ba ka kuma Allah kace ta za ku samu matsala da mutane duk ba kuma sun da ganda amma kan an bisa kare mutum ya ake mashi adawa su ne ya san gaskiya tsare amma shi bai za hudu bai hudunta bai kira sai yan baya Allah ta rike mu da haka ma gaskiya duk malamin ya san gaskiya kaga warka shi har ba da labarin cewa za a gudda ka daga wannan gari nabi ni za a kora daga makka sai ka shiga ta waka da iya kallon makka ya wuta ya kallon makka ya wuta yace ya makka ke ce mahi soyuwar gari a duk duniya a wajen Allah kuma ni ma ke ce mahi soyuwar gari a wajena amma da wannan da ta mutu ba sai ya kana wani ko shekaru ma tsewa abin ko ya wakana haka wannan haka sunna Allah take cewa ta Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka mun sanya ma dukkan annabin Allah maki makiya daga cikin miyagun mutane kinan kaka damu ka hodi su hodi Allah zai tashi da rukuna harkar da'awa haka kira abu ne na Allah shiriya tana hannun Allah ka yi na kamar mu Allah sana za ka yi annabi ma ya tsare ya wasu a cikin kautu ya yi ya yi wasu amana sun harka ba wurin haka Allah ya tsara duniya ba kowa ba zai gane mai rabu lakam su masu rabu Allah ya je wannan magana ta wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka musa dukkan annabi musa makiya daga cikin mujrimai ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira duk wani hayaniya an kare shi Allah da kuma kai ya ce ubangiji ya isu ya wadatar ma kai shi shine mai shiri mai rabai shiriya Allah shi ne shaida shi kuma shine mai taimakon gaskiya kaka da haka akai akwai wani masu rantsuwa walla baiwa a nan garin a kawo kaza baiwa a kawo suna suna nan a garin suka yi kungiya ta mutum malaman da aka aka yi kungiya wai ko ya kire rana ko wai ke suna kungiya ga malaman garin nan suna na rayu kuma hikima Allah suna na rayu aka yi kungiya kowa zo ake mu unguwa unguwa ana wa'azi kai ku da su ƙarya ce ba a tini ba ba ba dan tsauran ka za a zo muna makaratu a cikin gida zo kusan gida kan wa'azi ana muna ji ana zagi ana ana muna ji sun ana da su kuma Allah ya watsa kowa da kanshi wallahi kun san kowa da da biki ba ku komai da komai ku tsara watsi kowa ta kai shege kowa neman kada kai shege ta kai shege Allah ke da daga da mu da kuma ta ku baiwa gani baiwa kurin anan gara kawai sunna ta ka hukwa hikima Allah ta bin Allah ya kurin Allah kare da sunna dan haka amina bil alim kina Allah ya ce wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira ubangiji ya wadatu ya aka zaman to mai shiriya mai rabo kuma shine mai kuma gaskiya haka da mu kurin Allah ya tanke mu ci gaba wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidah كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا
Allah ya ce wa ƙalar da zai na kafaru laula zila alaihim ƙura'an jumlatan wa dan da wani hali na rage labari na tsaurin kai da jayayya irgilin kawurai suka ce wai laula zila alaihim ƙura'an me yasa an har littafin daga Allah ne me ga wani guntu guntu a sabkar da Qur'ani ma jumlatan wahida jumla na kabar da taura gaba daya ko injil gaba daya ko zabur shi ma an haka ma me yasa za a yi guntu guntu irin a kamar da aka taura da gaba daya haka injil haka zabur to su ma mai sa Qur'ani a mai haka ma wata hanya ce da wai a soki Qur'ani ne ya sa a wasu da da Allah ta ko shi kuma Allah ga dalili Allah ya ce kazalik nusabbita bihi fu'adak wannan haka Allah ya so don ya tabbatar da ƙur'ani ya ƙara zama a cikin zuciyarka sanu Allah ya ce ƙur'anin farka na
وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا
Allah ce ƙur'anin farqanahu Allah ce ƙur'ani haka muka rarraba shi daki daki da taqara'ahu 'ala an-nas 'ala mukus dan karanta mutane a hankali sai dai bukata a bukata su san ko da aya ba ka da shi daga daga can lil masu zawa a tabbatul izza kuma daidai bukata a bukata su san da aya kaza a hankali a hankali wani wata rahama ce ta Allah dan ya tabbata a cikin zukatan annabin haka a cikin zukatar mutane haka Allah ne wannan tsari da a karanta shi a hankali to wanda zana da zai masarkar da shi sarkarwa ɗaya daki daki daidai bukata to wani haka Allah so yi mana sarkarwa ta daban daban ya ce ka zalik dunu sabbin da biyu fu'ada haka muka shirya don mu tabbatar da zuciya ta samu nutsuwa ga wani kwano warantar na tartila mun karanta shi daki daki ɗaya bayan ɗaya haka kan kama take haka Allah tsara wala ya tunaka ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أنا يا لك تكي كمر ررب القرآن دلا دلا ذكي ذكي لوكا تشيزوا لوكا تشيزوا هيك مرة الله تي idan aka saukar da jumla gaba daya akwai bambanci da misali yanzu ka kawo kaza akan addini baban Qur'ani sai Allah sako da aya ta musamman a kan magana kaza da Allah kawar misali ya rushe in suka kaza haka ta a rushe Allah ce ya shirya haka ya ce ba za ta samu da wani misali na rusu na faɗa da gaskiya wala ta lokaci matsalin illa shi ina ka bil haq wa kan tafsira da abin suka kawo na shubha ko suka addini Allah ya kawo maka wata wata aya mai ta gaskiya kuma ta kyawun mai da raddi da mai kawo shubha haka da ƙarƙashin shi dan a yi maganin masu wuce mamanata da abinda kawo da ya tabbatar su aya sabuwa kan kaza ya tabbatar aya haka Allah ya shirya Qur'ani da abin zo na matsala na suka addini na juya gaskiya Allah ya kada wata aya wanda za ta rushe wata ƙarya ta ku da shubha ku shi muhimmanci kenan mun wani Allah hikimar Allah kan Qur'ani ya zo dake yake daidai bukata lokaci zuwa lokaci eh shine kenan wala tun الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا أولئك شر مكانا وأضل سبيلا can Allah ce wala ya atunaka bi mathalin ba za ta zo maka da wani misali ba na shubaha ko sukan qur'ani illa ji inaka bil haqq sai mun zo ma da gaskiya wa akan tafsira da mahi kyawun fasara ta rushe wata shubaha ta nan kuma Allah ce alladhina yushuruna ala wujuhihim la jahannam wa'inda za a tado su ala wujuhihim akan huskar su ila jahannam zuwa ga jahannama zace ulaika wa'innan wanzu amma wannan tadowa yankunan akwai firgitarwa da tashin hankali kina akwai wasu bayi na Allah da za a tada gobe kiyama don ga tafiya ka kawonka za ka tafiya kan fuska dole ka tafiya akan fuska suna janta dole kuma dole ka je Allah ya ce ulaika wa'annan wanzu a tada a wannan summa sharrun makana fi kowa sharrun matsayi mugun matsayi wa asar sabila sai kowa bacewar hanya in wannan ruwaya bukhari kuma muslim naka ta tabbata bukhari kuma muslim wani ce ya rasulullah kai fi shirin nasu ala wajen yawon kiyama ya ce ya manzan Allah ya ne za a ta da mutum ya ka huska iya a huska shi gobe kiyama iya mamaki ya ne ta yi na rasulun da za a haka mutum ya ta iya a huska mazana ce inna lalazi amshahu ala rijilehi qadirun an yamshiyahu ala wajen yawon kiyama yau tambaya shi ya ga yaya za a yi mutum ya yi tafiya akan fuska sai mazana ya ba shi misalin labarin cewa wanda a duniyar ya ba shi ikon ya ba sa shi kai kan auhawa guda biyu ke tahiya shi ne kuma zai mai ikon sa shi gobe kiyama ya rika tahiya a kan fuskar shi allan da shi ne wancan ma an kace gudu ne ba ka rage gudu mutu ne gudu ya ba imani da gudu da kan ya ba ku tsere ne kan mutu ya ku tsere na magana mutu ko iya gudu kana gudu ka ɗaukar biyu shi da jan ciki ko amma biyu ka da gudu kana tserewa kenan to wanda ya ba a nan duniya mai kwakwa misali dai kenan gudu ko tahiya ba ya kawo ba iri da gasunan dabbobi da tutur iri masu tahiya kan kawaru a kan ciki kuma ko ne gasunan dai ba ɗin haka da gansu kenan wani kakka yi mamakin haka annabi ce ci gaba
ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا
to ‘yan wannan yanzu kuma za mu shigo wata kisa sabuwa mamaye birgatir na cewa wannan tana karantar da mu hikimar Allah karantarwa sa mutane hanya yanzu dai mun ji irin abin da annabi sallallahu game da shi tuna an ce akwai darasi ga kafuran da annabi ya rayu da su sallallahu alaihi wasallam kaitar da shi su ga irin sakamakon masu adawa da manzannin Allah suka fi gurmayya da manzannin Allah me Allah ya yi da su don sun zamanin shi su ɗauki ɗauki izina su ɗauki misali ta alama labarin wani annabi sananne a duniya wanda har annabi yanzu shekara dubunnai ya ce wanda yahudawa ke alfahari da shi kuma su ma taru sun yi imani da shi annabi musa da sa ya kama maka misali shi Allah ce wa laqad atayna musa alkitaba ai tabbas haƙiƙa mun ba musa na musa kenan mun ba shi littafi na wannan a taura waja'alna ma'ahu akhahu harun wazira kuma muka sanya dan uwan shi harun shine mai kama mishi addu'a da musa alaihi salam yayi na waja'alni waziran min ahli harun akhi ushrik bi adri wa ashriku fi amri sai ka shirya bayan da musa yi ya roƙi Allah ba shi ɗan wani da mana asalin jigon da a wani musa ne jagora amma aka ba mu harun matsayin annabci ya kama wani musa salam zuwa ga kira zuwa ga Allah ya ce maka sanya ma ɗan uwan shi harun waziri ma'ana mai kama shi Allah ya ce faƙulna zahaba faƙulna zahaba ilal ƙaumin ladina kazzabu bi ayatina fadammarnahum tadmira
nan dan uwa Allah subhanahu wataala ya mana da zama labarin a takaice a jumulce cewa dai an aiko Musa da ɗan uwan shi haruna mai kama mai kan da'awa zuwa ga Allah kuma ga irin sako da aka musu faƙunna zahaba Allah bar umarni ga Musa da Harun ku tahi ila alqawmin ladina kazzabu bi ayatina ku tahi zuwa ga mutanen da suka karyatar da ayoyinmu sai amma labari Musa ya ce Haruna ya ce sun kai ayoyin Allah kuma sun karyata irin na buku da kuka da ta hauka a zamani me wa kana fadamarnahum tadmira Mm.
isa na ajmurce kuran amma wannan mutanen mun durmi mana mun halaka su mun mun- mun halakawa ya ka halakawa wata an an- an zakargada su Allah ya gama da su anan kisa ta kan Musa da Haruna amma a gajarce cewa dai ga yanda Allah ya da al'ummomi suka wuce ga Musa ne da mutane shi an turo da annabawan Allah sun kiya sun kaletar Allah ya halakar da su halakarwa bayan wannan Allah ka labarin wa kama nufi kowa وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما kuma tun da zamu zamu cikin soci na annabawa abu guntu guntu guntu ko da dai kuma ta mai kuma ga bayani dalla dalla na Allah ya ce wa qauma nuhi haka su ma mutanen nuhi lamma kadzaba rusul lokacin suka kayyatar da manzanni alhali manzo ɗaya ne kowa ta nuhu ne ma ta kadzaba rusul dan wani duka ga Allah ya magana duka annabawa shi hukunci a wajen Allah kayyatar da manzan Allah daya amma ta duka sarkare shi gaba daya duk ka ce sauran ƙarya suke dole ka imani da kowa kuma ƙarfi da ɗaya gane hukumcin ƙarfi da dukkan manzannin Allah kuma shi yasa mu aka sa musulmi suka yi kowa adalci kaga mu yanzu yahudawa a zo nasaru an muna suka zo mu mun imani da kowa ba wanda muke suka ba wanda muke inkarin annabin Allah ne su ne ba su yarda ba da namu in haka nake cewa cewa mu haɗa kai da su duk ɗaya ne kai ka amince da na shi bai amince ba da naka wani ɗan gaida ba ƙarya ba ƙarya ce yanzu ya ce duk zaman da ayi duk ku zama da ya hude da na tsare ba ku gura musulmi ko wallahi ko kaɗan babu ƙarshe shi cewa annabi ka manzon Allah ba ruwan shi da shi bai ba da shi ba amma kai ne ka amince da nashi yan wadan uwa dan wadan wadan wallahi duk siyasa da kuka ana yi wallahi ɗan uwansu ne suke turo projan don su sa mutane a kai su ma wannan a amince da su kurin a yi islam ce su ma addini ne su ma kaman ku ne suke yara ya dole a sassu lamari amma ina kai za musulmi zai yarda a ce wa wannan kai ka amince wani shi ma addini ne bayan shi ya ƙaita da manzanka kuma a wajen allah ƙaita da manzo ɗaya kafirci ne mu a yan wayan a musulmi an ce isa ba na bane ba ka huta a wajen musulmi ka ce ayan musa ba annan musa ba annan bane ba ka huta mu a wajen mu dukkan kai annabawan Allah ne kuma idan ka soki musa ka ka huta ko su ka maryam da aibanta ta ka wuce ne wajen mu amma mu muke karama su muke karama su suna ba su ba su karama amma wani ce dole wai ka yarda su shirme ne ba gaskiya bane ba zalunci ne wallahi zalunci ne ba gaskiya bane ba mu mun yi da su ko bi annabawan da su su ma ba su amince ko mu sai ba amma ce wajen ɗaya ne a ba ɗaya ba ne uku ne uku ne yahudanci ne daban da nasaranci da musulunci ba ɗaya ba ne ba su zama ɗaya kusan gama ƙarya ce wannan wallah ba su zama ɗaya kusan kusa kuma na wuce mun ta yanci zai wadana ce ba duk wadana ga jana wani ba zai wadana ce wannan yan ba mu yau bai hude bai dana kan ba bai hude bai dama ce da ɗaya ne ba bai dama in wa wallahi mu yanzu a ƙi da musulmi bai hude bai yarda ba ma da isa a annabi da ko da maryam ne kurin isa ajin zina a ƙi Allah haka aqida bai hude har yau aqida bai hude dan bai hude aqida su maryam mazinaci yake zaka ta da Musa isa kai ku ga wannan labarin isa kaza kaza na aya kai suke matsayi ne wallahi yawa aqida yahuda kenan yawan zama da ake na aifaka ake wani kungiyar duniya da ake wannan na abin dobi na abin yahuda da ake zama da ake na na abokan taka wannan sun kawo wannan magana yahudawa kai wannan nasaru sun suka yawa suka ce ya kamata yanzu an ci gaba duniya ta waye ana neman haɗa kai a tare da kina aifaka ya kamata wani abu da ake sa an sa ma yara adawa an sa musu adawa da kiyayya ga ga isa kamar da ake sa yanzu an sa wa mutane adawa faruko a samun su da'ai da cewa su ma mutanen kware ne ake a samun su ko su ma sai haka suka kawa yahudawa suka ce a haka a hudda ma yaran adawa in ta kai su musulmi ka so da wasu ayoyin qur'ani masu zangi ko masu zangi na ayoyin a haka karantar da su ba da ba qur'ani amma an hudda makarantu ba su kasance musulmi cewa an hudda wasu na zangi to la wannan magana haka aka ma yahudawa wallahi yahudawa suka ma sau suka wa yahudawa ya kamata an ci gaba ya kamata wannan abin da kake yi na magana kyama addini kyama kaza ya kamata a hudda wannan magana sai ku za ku za ku gane mu'amala daban addini daban aƙida daban ka shiga aƙida wannan aƙida ce zamu ka shiga aƙida ayi mu'amala operation abu ayi amma addini a bar shi a wurin shi wannan magana da ya hudu ce ya ce ya ɗin zai hudu ma mun a hukuru da ya ji dumin ɗaya ne mun yarda kiyaye ƙasƙanci ne da ƙasƙanci ne da kuma da muna wuce ne da kukan da jama'a muna wuce kai ya ce ba gaskiya ba ne ɗaya wa ka ce kai ta ɗaya ne ba kanka na mai imani ka ce wata ɗaya ne ba da ba ɗaya ba ne ba Allah ya ka wuce ka ce ɗaya ne ha ba ka yana ƙi da ka Allah shaidan mu kowa ya wuce da kuma duk wani jini kowa ya wuce mun ji lahira ta Allah ya wuce Allah ya ce kenan wa qauman nuhin lamma kadzabu rusula mutanen nuhu lokacin su karyata da manzanni a qaraqnahum Allah ya ce mun dirmiyar da su waja'alnahum lin-nas aya mun sanya su zamanto darasi ga yan baya kamar da Allah ya ce anna lamma takalama hamalakum jariya إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية
Allah kai wurana ta yi. ‘Yan uwa muna buƙatar addu'a ga latijar suna malami da bata amal biyu ke na kalu Allah mai cikawa. An ce cikin hadarin wata an mai sitara a bayan juma'a. Allah ya ɗan shiga mu da Allah kai mai cikin auren da abin alheri. Wani ga mu an san mu tuka liman lokacin da ya yi. ‘Yan uwa kun bayan haka ‘yan agaji na neman agaji dangane da karfi da ake rabawa ta wani ajiye injinan kuma motoci ake so za a sake jada ana bukatar kudi taimaka za su yawo cikin kayan a tada sallah za su yawo da guduna ko aka gudun moshi don wani aiki da za a yi shan Allah taimaka Allah musalli ala Muhammad wa ala ala Muhammad ya ku ku ku ku zaga اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته